salamu alaika mai gida dukka waninka ya ci albarbarka mai gida allah ya yi makawa da kusanci mai gida allah ya cika katab da karamci mai gida allah ya yi ma abun ƙorafurci mai gida wanda ya takure dukan kafurci mai gida wanda ya zo da alkawar da zumunci mai gida wanda ya baiwa duka bayi ɗanci mai gida wanda ya zo da taimako sassauci mai gida wanda ya soka ya tsayar da talauci mai gida na kaunar ka bayyanar fifici mai gida ba ɗaya na ka yau cikin ƙasƙanci mai gida a sakar ma yana rufar da tsaraici mai gida mai jama yana zama da takaici mai gida kai ne dai cika cikan musulunci mai gidan da ya kawo gudunmawar musulunci mai gida ba a ɓoye san ka ya mana garci mai gida kowa dole ne ya nema gunka kai kowa ya zai baka kuma mai zai baka mustapha na mai kamfutar salamu alaika mai gida ne gabanin ka ya ta alfarmarka sallama matukar sallama salamu alaika sallama na uban maza ina wani kaka sallama annabi kai ka kai kake da buraka sallama rudewar maza ana a tabuka sallama kudirar rabu ya rinjaye ka sallama sha'anin layuwa ya ganka ya barka sallama ɗaya ya barka barkatai sun suka sallama kalmar so a kai nake daɗa haɗama sallama ta a gare ka ya tafarkin rama sallama ta a gare ka mai kurewa a zama sallama ta a gare ka mai balans ƙasa da sama sallama ta a gare ka ni da kai na harama sallama ta a gare ka kanka na kasa zama ba ni rigar ƙaunar ka dan azima da saka mustapha na bai ka mutar salama alaika mai gida din kamanin ka ya ta albarmarka assalamu alaika mahamudu manufar allah assalamu alaika maujudu tun bakila assalamu alaika mashahudu hujjar Allah assalamu alaika alwalu turbar Allah assalamu alaika ainin buwayar Allah duk abon alfaharin ilahi na a cikin wadanka ya ta albarka ya sharar sani ubangiji ya dubi isansa sai ta kama sha'uwa da alfalinsa dan kawanyar da ya yi wa garkuwar halarsa dan buwayar harshen da babu mai tsarkinsa ko mutum ko aljan idan ya ka ya kisa dan ku annabi karke ya karbi al'amarinka alafiya baban hamidan ka je ka abunka annabi naka dole ne a biyo ka duk faɗin ka kanai ne mu kama mai laulaka ina nufin dai almustafan mu babban dirka annabin ka a yau ka hana a yi masa shirka babu san annabi tsantsa a yanzu sai a gidanka duk faɗin ka kanai ne akan a tashi a farka du mu bar komai sai mu kankame mai makka in a san annabi ne a yanzu ba na biyinka duka ƙara kusanta musu yi jigun kakanka je ka abun kaɗa hane ya baka ya abun alfaharin muhammadu
yanzu za mu ji yadda kali yake ta garinsu yanzu za mu ji yadda kali ya tsarga jikinsu yanzu za mu ji yadda khalid ya daki maɗigarsu yanzu za mu ji yadda khalid ya zub da jininsu yanzu za mu ji yadda mayar da kan sarkinsu za sani yan ahbabu za mu mai san barka mai gida ne kamaninka ya ta alfarmarka za a faɗa rum ga sahabu sun ɗau hanya ga su asin ɗan amursa maki a biyayya ga su ikramatu masu kau da hayya hayya ga zubar ɗan awwamu ba ku tsoron kimiyya ga su kaka bin amurnan maza gaba aniya ta suke annabu inda mu ta dole a soka mai gida din gabaninka ya ta albarmarka su ga sauran tawagar shirin dina sunanta du mazaje ne masu sa ƙazanta tsafta du mutum ɗaya zai sa mutum dubu gigita ta takamar su kaɗai jijiyar dukan annabta babu mai guru sansa ya isar musu kubuta in kana kin su da ɗan ilahu sai ya kika ya sahabbai na ce da ku salamu alaikum ya sahabbai na ƙara ce da ku labbaikum ya sahabbai musbahu ne yake gaishe ku ya sahabbai mai san ku ne yake tabbatin ku ya sahabbai da ma ku yarda in zama naku ya sahabbai makiyin ku ya ci alfarmar ku ya sahabbai duk duniya ana bayan ku ya sahabbai duk ɗan halak yana ƙaunar ku ya sahabbai matsayi yana ƙasan jafinku ya sahabbai yau ga mudu a alfarmarku ya sahabbai buri muke mu sami itaku sahabban muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi da suke ba da mun tsaya ga manzan Allah yau ta taka ake mai gida jakadan Allah ta kamar kudura kai ka zo da zancen Allah garkuwar bayi ga kanan kana kuma rauda kai wa kaunu yawa kai ka sa maje haji sallah tafarkin Allah wa ya san ka wa zai san ka Mustapha na mai kan fitar salamu alaika mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
an taho hanya la ilaha illallah ga ruwa babu gada ana ta neman sulhu sai fa Khalid ya tuno akwai gadar Allah sai ya ce zan hanyar bijahi alfadda da kafirin yayi cikon sama siran da ihu zo mu je gaba duyar jama'a kai zan Wa dilka ya ta alfarmarka.
gashi ya yi cikon ya yi gada da gawar arni sun fage ta kiran kawai suke wane ne wasu suna dakarun gwani marar tsoro ne babu mai sha kuma tabbatar da shi manzo ne kansu an kara kare shirin su duya tone kai fawar gifa waje yake barai ba Wa shakka dilka ya ta alfarmarka.
yanzu ya buɗe rumki siran kuma ya yanka sannu Khalid dama a ce da ni aka bika ya fa karya kuros ya kame sauran su duka kuma ya ɗaukan bin shugaban ya baiwa siraka an gama kamfin ne gwani ya baiwa siraka shi ya ɗora shi ya ɗori babu ja zo muraka kai tsaya auta mu ziga mai gidan Khalid Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Muhammadu Fardu kuma kai da kai muke a ya alhamdu kai kuma cincina wa sarkin zuhudu Ahmadu Sayyidul Bariya Wahadu mai tawaga daban-daban Mahamudu zaman ka mai Bilal mai Miƙidadu kana da Abu Dijana ya mai Zaidu mai ka aqa'u sama gautan ka gudu waye tare ka ko da wasa asadu ba a karo da kai a tsira wahidu mai da akwai kula musidi sa'adu komai naka ne a ya asamadu allah naka bayi naka ya mun izina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi Mustapha na mai kan fitar salamu alaika mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
sallama wani har rabbu na shigo birninka ya farillar Allahu wa ya ɗauki waninka sallama suturar rabbu kai yake so a saka kai ya sa annabi kai kaɗai yake so a saka sallama ribar rabbu kai ka amfani duka wanda duba kai ne ba faɗuwa ne a cika Mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
ba a san ka bane da fa kai kaɗai ne harka ta suke baka nan na ce kana matsayinka babu wanda ya san rabbu sai ta hanyar taka komaye ya kira rabbu dole ne ya kira ka dubu tilci ne ma ya sa kawai suka barka ya rasulallah ni fa na tsaya a cikinka Mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
kai kake ban wallahi ni fa manzan Allah kai ka ban Allah kan azo na san da farilla kai kace manzanni ɗayan su ba mai illa kai kace annabawa dukan su ba mai wahala da a san da kaso in kace dukan su da matsala sai na yarda kawai komai yana bakinka Mustapha na mai kan fitar salamu alaika mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
annabin Allah ka fi komai alkai dole Allah ya kira ka an ta sirrin sirri ta kamar ilimi inda kai ya zo an nuri tu faɗin wani ba naka bayana mai shari banda kai annabuwa ya tara wannan tari rahama daraja martaba cikin kirjinka Mai gida dilka wa dilka ya ta alfarmarka.
kanka nema kai rabbu sai ya ce ya baka shi yake ce ma tabbatar ina kaunar ka wanda du ya hana ma ka bar shi ni zan baka hasbukalla ce ma yake ina fatsaranka idanuwa na mamudu du suna ta biyo ka in ji Allah wallahi mu fa mun zaɓe ka Mai gida dukka waninka ya ta almarmarka.
ya rasulallah ka ɗayanta ka fifita dukkanin matsayi mai gidanmu sai da kake ta cikamakin Allah zuciyarmu kai ke bita ja da ko takalmin ka yanzu a gamuta ya macancanci ra'uwa da kai cancanta ko maye in aka so shi to fa ya raɓe ka La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana takaitawa ake yi sarki a ya sadauki na alin zaki mai shabbaki don wuce tafki makurar kirki. Almukutari sannu sannu bashiri an ta nurun nuru sahibul asirari ya na aljabbari fasihun lissani dan adanani kakan Hassan da Husaini. Sanyin idan rahamani ya mai zunzurutun kyawun launi annabi ka dube mu mu ma ka nashe mu ka karɓi al'amuran mu ka hana mu tuna kan mu kullum ka ziyarce mu du za mu so hakan ya mun kizna muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mustapha na mai kan mutar salamu alaikan. Mai gida dukka waninka ya ta almarmarka.
La ilaha illallahu annabin iya magana san ka ne san Allahu to ka yarda mu gana ya fasihi na ilahu zuciya na kuna du isar wani ba kai ba na hana mata ta tuna naji Allahu da kai kadai yake son magana ni ko ruhi na ya makalkale a jikinka Mai gida dukka waninka ya ta almarmarka.
Nasiruddin wai ga bikin su kanan naka sai kawai na wuce dan zuwa halartar naka banga banga na Allahu ko a sunayenka ka wuce ai ma kishiya da kai da waninka ko ba zan kai ba ina cikin supporters ɗinka zartuwar komai sai idan fa ya nashe ka Mai gida dukka waninka ya ta almarmarka.
ya aman kudura ka fito ana rububinka annabin gasta da gasta du muke ƙaunarka jannatul ma'awawa ya kera inda ka taka jadawalin Allah kiwayenmu na a cikinka sai bishira ko tsiya tsiya ta sanka na ji ne Allah du faɗinsa bai wuce naka Mustapha na mai kan mutar salamu alaikan. Mai gida dukka waninka ya ta almarmarka.
jinin halara na daɗe ina begenka ba ƙasida ba ina nufin ina ƙaunarka kwalliyar halara na mato a iristika zamani na ya shugaba yana hannunka sai yi dilƙauni ka sha da ni da hannayenka ruwan kwarara yabo baitukan suna kudirinka Mai gida dukka waninka ya ta alfarmarka.
mai gida ga ta biyar ta shidan ma zanyo ta mai gida ko dan ma a gane ka gawurta mai gida yi ta da kanka annabin kasaita yacce komai na faɗi a tar da ya inganta komai na faɗi kanka kaunu kam su fahimta zan yaba maka kaka ku jarumin nan naka Mai gida dukka waninka ya ta alfarmarka.
ya makakin kudura ka ƙara ƙara salati gummi lazil aka wani sayyidin sadati tabbacin tsira shi kaɗai yake da garanti adadin rahamar annabiyu abdin zati adadin dukkan sautuka da ɗaukar sauti ga shugaban gaba na gaban da ke zama a gaban ka Mustapha na mai kan mutar salamu alaikan. Mai gida dukka waninka ya ta alfarmarka.
kaitanin ka salatin ga sayyidil abarai sa salatin ya taho da dukkanin alkhairi wanda zai sa auta ya tara dukkan tayi na nau'ikan soyayyarsa shugaba muku tayi sa salatin Allah ya kauda dukkan shari ga dukkanin mai neman ya riski alfarinka Mai gida dukka waninka ya ta alfarmarka.
sidi auta dan sidi ne ka ƙarin hikima ya rasulallah na tsaya a inda na ganka